الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنحجا صلى الله عليه وآله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون ربنا سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا كفء له ولا مثيل له ولا مثيل وصفاته أكمل الصفات وأحسنها ومن صفاته سبحانه الكلام يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء ولا منتهى لكلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا كلامه أحسن الكلام وفضل كلامه على كلام الخلق كفضل الخالق على المخلوق وآلاؤه سبحانه على العباد لا تهصى وإن تعدوا نعمة الله لا تهصها ومن حكمة الله ورحمته بهم أن بعث فيهم رسله وأنزل عليهم كتبه فأنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وختمها بالقرآن العظيم وأعظمها فضلا وشرفا وأشرفها قدرا حمد نفسه حمد نفسه سبحانه على إنزاله للقرآن فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وعظم ذاته العلية بإنزاله فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وأقسم به فقال ياسين والقرآن الحكيم القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه وناسخ لها بشرت به ال... بشرت به الأنبياء قبل نزوله وإنه لفي زبر الأولين قال ابن كثير رحمه الله ذكر هذا القرآن والتنويه, والتن والتنويه به موجود في كتب الأولين المعثورة عن أنبيائهم القرآن كلام رب العالمين تكلم به حقيقة بحروف وصوت مسموعين منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان سمعه جبريل عليه السلام خير الملائكة من الله وأنزل به على خير, على خير الرسل في أشرف البقاع وفي خير الشهر وفي خير الليالي ليلة القدر لخير أمة بأفضل لغة وأجمعها كتاب لا يعادله كتاب كتاب لا يعدله كتاب هو شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فيه هداية الخلق ومع الهداية فيه الرحمة هدى ورحمة, ورحمة للقوم يؤمنون عصمة من الضلالة لمن تمسك به قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما لن تدلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله رواه مسلم عزيز لا يجاريه في إزه شيء ومن دنا منه ناله العزة وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كثير الخير والمنافع ووجوه البركة ووجوه البركة فيه قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك من تلاه وعمل به ونشره في الآفاق عز وناله الأمن والرخاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi maza da mata mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron shi mu kiyaye shi a asirrance a lokacin da muke ganawa bi ma'ana mu rinka jin Allah na tare da mu ko da ba mu ganin kowa a ɓoye ne a lokacin da muke ganawa ne ni da wa ne ko mu da suwa ne ba ma son a gane Allah na ganin mu Allah ya san da mu ya san abin da muke yi ya ku ƴan uwa musulmi maza da mata ubangijinmu mai tsarki kammalalle ne a cikin zatin shi da sunayen shi da siffofin shi bai da bai da daidai da shi ba mai kama da shi siffofin shi su ne mafi cikar siffofi mafi kyawun siffofi daga cikin siffofin shi shi Allah mai tsarki magana yana magana idan ya so a lokacin da ya so da abin da ya so babu ƙarshe ga maganganun shi Allah ce ka ce musu da a ce teku cike ya koma tawada a cike a yi ta rubuta kalmomin ubangiji da alƙalumma da ruwan tekun sun ƙare gaba ɗai kamun a rubuta kalmomin ubangiji ko da an zo da wani teku misalin shi a matsayin ƙari sai sun ƙare sai tekun ya ƙare gaba ɗai ba a ƙare rubuta kalmomin ubangijin shi kalmomin ubangiji shi ne wa'ajin shi umarni da hannu sannan magana shi ita ce mafi kyawun magana mafi falalan magana fifikon magana shi akan maganar halittu kamar shi ubangijin mahalicci akan halittar shi nemomin ubangijinmu akan mu ba sa ƙilguwa ya ku uwa musulmi Allah ce idan za ku ta kilga ni'imomin Allah ni'imomin Allah ku ta kilgawa ba ku iya lissahi su daga cikin hikimar shi shi Allah subhanahu wata'ala da rahamar shi gare mu ya aiko mana da manzanni ya sabkan mana da littattafai ya sabkar da attaura ya sabkar da injila ya sabkar da azzabur yusuf ibrahim ga annabi ibrahim da musa littattafan annabi ibrahim da musa ya cika su da alkur'ani mai girma mafificin su mafi falalarsu da daraja da ɗaukaka alkur'ani mai girma kenan Allah subhanahu ta'ala ya yabi kan shi akan sabkar da wannan alkur'anin mai girma ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sabkar da alkur'ani akan bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu karkata a cikin alkur'ani duk abin da ke cikin alkur'ani daidai ne ya ku ɗan uwa musulmi sannan ya girmama zatin shi maɗaukaki da sabkar da wannan alkur'ani ya ce albarkoki sun yawaita ga Allah ga wanda ya sabkar da alkur'ani alfurƙani huwa alkur'ani sunan shi ne saboda an ce mashi alfurƙani saboda yana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin ɓata da shirya domin kasance mai gargaɗi ga talikai sannan kuma ya rance da shi wannan alƙur'anin shi Allah sun ta'ala ce yasin Allahu a'alam sai ce wal ƙur'anul hakim Allah na rantsuwa da ƙur'ani mai cike da hikima Allah na da ikon ya rantse da komai daga cikin halittun shi a matsayin mu na bayu ba mu da ikon mu rantse da kowa sai da Allah subhanahu ta'ala alƙur'ani mai gaskantawa ga abin da ya zo gaban shi na littattafai kuma duk ya mamaye su duk ya shahe shari'o'in da suka wuce annabawa sun ba da albishir da zuwan shi kamun sabkash wa innahu lafi zuburul alwalin zuburul awwalin Allah ce labarin alqur'ani yana cikin littafin farko wannan kenan qala ibn kathir babban malamin tafsiri kenan ibn kasir Allah mashi rahama yace ambatan wannan alqur'anin da tsokaci da shi abu ne samanmi a cikin littattafan farko wanda an samo daga annabawansu alkur'ani maganar ubangijin ta halikai ce yana magana da shi hakikatan hakikatan hakikatan da harfofi kuma ana jin shi da gare shi yanzu a ƙarshen zamani zai koma gare shi za a nemi rubutu ga takardu a rasa sai takardun kadai za a gani babu ƙur'ani ya koma zuwa ga mai shi mu yi ƙoƙari tun kamun ƙur'ani ya koma zuwa game shi mu karance shi mu yi aiki da shi ya ku uwa musulmi sannan bayan haka jibril ya saurare shi ya ji shi mafificin mala'iku ya saurari ƙur'an daga Allah kuma ya sabkar da shi akan mafificin manzo a mafi daraja wuri ita ce makka a cikin mafi alkhairin wata watan ramadan a cikin mafi alkhairin darare daren lailatul qadr ga mafificiya al'umma al'umma annabi muhammad wane ki mutum zaɓaɓe cikin zaɓaɓu kenan waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka waye samu irin yabanka tun da allah ya yabe ka wanda ya ƙi kama ya gaba zaɓaɓe cikin zaɓaɓu kenan kuma mafificiya al'umma wallahi allah ya yabe mu allah ya zaɓe mu ha mu yarda da wannan yaban da allah ya mu mu bi alqur'ani mi ake da alqur'ani kai ya bayyana gaban za kuntum khayra ummatin ukhrijat ukhrijat lin-nas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi la khana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun wannan kenan mafificiyar loga loga larabci mafi gamewa ba loga da ta kai logan larabci ya yan uwa musulmi mu koyi karatun larabci wallahi alkur'ani an sabkar da shi akan larabci kuma gaba larabe manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ko shi zai saka koyi larabci ya kaɗan uwan musulmi littafi wanda babu daidai da shi ba za a yi kama shi ba kuma ba za a yi ba ga mafi daraja annabi kuma mafifice al'umma al'umma annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi Allah ce wa innahu la dhikrul lak shi wannan alqur'anin ai darajar ka ce sharfin laka ɗaukaka kace wali ƙaunika da mutanenka wasau fatus aluna da sannu za a tambaye su akan wani alƙur'an da sannu za a tambaye mu akan alƙur'ani mun karance shi mun yi aiki da shi mun isar da shi wannan kenan a cikin shi akwai shirya ga halittu kai tare da shirya ma akwai rahama a cikin alƙur'ani fihin rahama shi Allah ce shirya ne kuma rahama ne ga mutane ho amma masu imani da Allah da manzan Allah kariya ne daga bata gawa ga wanda ya riko da alkur'ani manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata garshe ci na bar muku na bari a cikin ku matukar kun riko da shi ba za ku bace ba bayan shi shine alkur'ani duk wanda ya riko da ƙur'ani ba shi ba taɓewa ba shi ba asara duniyar lahira maganar manzan Allah ce tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wane mutum buwayayye ne ba abin da ke kafaɗa da kafaɗa da shi duk wanda ya kusance shi ya yi aiki da shi ya karance shi da kyau zai samu izza zai samu ɗaukaka alƙur'ani kenan wa inna hula kitabun aziz Allah su manta ce shi wa alƙur'ani littafi ne mabuwaye buwayayye gagara koyo wane mutum mai yawan alkhairu mai amfani mai fuskokin albarkoki a cikin shi Allah subhanahu yake cewa wannan halittahi ne mun sabkar da shi mai albarka yana daga cikin albarka alkur'ani do harafi ɗaya lada goma idan ka karan harafi ɗaya lada goma gare ka amma duk da haka yan uwa musulmi muna nisa ga qur'ani muna bijirimar qur'ani wannan salulat tahi mana wai qur'ani mu shiga tiktok mu shiga youtube mu hiddo lido mu ta iya bata lokaci alkur'ani bai da wurin shiga alkur'ani bai da lokaci a wurinka ba ka ware lokacin karanta qur'ani wace irin rayuwa ce wani irin musulmi ne an yi hakan zai yiwu wace irin rayuwa ce muke a cikin ta yanzu qur'ani mun yi nesa da shi ba ma kusan karanta shi ba ma son aiki da shi ya ku yan uwa musulmi manzo Allah ce duk wanda ya karanta shi ya aiki da shi ya watsa shi a cikin duniya zai samu aminci daga Allah da jin daɗi da yalwa arziki ibn kathir ya ce lokacin khilafa ta Usman bin Affan Allah ya ƙara masa yarda ya ce sarautu sun faɗaɗa sarautun musulunci sun faɗaɗa zuwa nisan can ƙarshen duniya mafi mahaɗar rana da mahudatta saboda mi saboda albarka karanta wannan ƙur'anin ha saboda albarka karanta wannan ƙur'anin mai girma da karantar da shi ya ku ɗan musulmi shi ne mafi gamewa zikiri shi ne mafi haɗewa shirkiri Allah ya yabe masu karanta shi ya yi yabo a kansu masu aiki da shi ya musu alƙawalin cikawa zai cika musu da lada zai musu ƙari Allah su manta alaciya wanda suke karanta littafin Allah suna tsada sallah a cikin lokaci ba sa wasa da sallah da lokacin sallah ya yi duk aikin da suke yi kai manomi ne kai ɗan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kowane ne kai inda kai musulmi ne idan an ce an kira sallah duk abin da kake ya haramta kaje kai sallah wannan kenan bayan haka kuma suna ciyar daga abin da muka arta su na dukiya ba sa ruwa ba marowata bane sahabban manzon Allah ba marowata bane a boye da bayyane suna fatan samun wani kasuwancin da babu kariya duk kowane kasuwanci a duniya yana da kariya a cikin shi amma ban da kasuwanci tsakaninka da Allah lan tabur domin ya cika musu ladarsu kuma ya yi musu ƙari daga falalashi shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi alkhairar ambato shi ne mafi falalar ambato sannan karanta shi yana ƙara imani ya ku ‘yan uwa musulmi maza da mata Allah ce waɗanda kaɗi suke masu imani na haƙiƙa tabbatattun masu imani su ne wanda ambaci Allah sai ka ga zukatansu na cike da tsoro saboda an ambaci aya mai magana akan azaba idan an karanta musu ayoyin shi wannan ayoyin sai su ƙara musu imani mutanen kirki kenan masu imani kenan duk wanda ƙur'ani bai ƙara mashi imani wannan babu alkhairi a cikin wannan zuciya babu alkhairi da ita Allah wanda kan shike cewa law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun da za mu sabkar da wannan alqur'anin akan duci za ga duci yana mai tawadu'u yana mai roshewa yana mai tsatsagewa saboda mi min khashiyati llahiwa saboda jin tsoron Allah amma ga wani can ga wata can oho qur'ani baya tasiri a cikin zuciyar shi qur'ani baya tasiri a cikin zuciyar amma ku ji duci Allah yake muka hannun yake mana hannunka mai sanda yake nuna mana wannan kenan sannan koyo shi da koyar da shi ya dukiya ta duniya manzo Allah tsada da abincin Allah su ƙara tabbata a garshe ce yanzu ɗayanku ba zai sabko ba zuwa masallaci ya sani ko ya koyau ko ya koyar ko ya karanta aya biyu daga littafin Allah ya yi mushi daga taguwa biyu ya karanta aya uku ya yi mushi daga taguwa uku ya karanta aya hudu ya yi mushi daga taguwa hudu da adadinsu daga cikin raƙuma da Allah ku diba aya biyu an ka ce ya yi maka raƙum da za a baka yanzu mu ɗauki raƙuma madaidaita mu ɗauki ɗan jika ɗari biyu ko jika ɗari uku ka karanta aya biyu ya haya baka jika 200 ko jika 300 amma wannan yanzu an ce kai ga 200 ga karanta Qur'ani sai ga amsha 200 ba ruwan shi ya ga zahiri gane yake a shi ina ai bai ga zahiri ba wani karanta Qur'anin shi shi ga zahiri wannan kenan duk ana nuna mana muhimmancin Qur'ani muhimmancin karatun Qur'ani muhimmancin aiki da Qur'ani muhimmancin koyo karatun Qur'ani ya ku ƴan uwa musulmi manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gashi ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafificin ku a cikin musulmi ku ku musulmi mafificin ku Allah ce wanda ya koyi karatun Qur'ani ya koyar wallahi ya koya wurin Allah ba mai mulki ba ba mai kuɗi ba ba mai abin duniya ba an Allah ce wanda ya koyi karatun Qur'ani ya koyar shine mafifici a wurin Allah ba tare da duniya ba ba tare abin duniya ba ya ku ƴan uwa musulmi wannan kenan sauraron alqur'ani yana sa ka samu rahamomi daga Allah Allah ce idan ana karanta Qur'ani fastami'u lahu ku saurara ku yi shiru za ku samu rahama yanzu ya hala musu ki auren karanta Qur'ani ya hala musu akan karanta Qur'ani ahlaqat halqoqi halqoqi da darussa darussa da muhadarori sai ga ana yi bai wuce ka kalga mutane ba mutum biyu mutum biyar ana karatun qur'ani ko ana tafsiri ko ana wani wa'azi sai ga bai wuce mutum biyar ba sa zawa su sarar qur'ani maganar Allah mar qur'ani bai da tasiri a cikin zukatansu amma idan an ce akwai wani dan kwallon ana wata kwallo wani shahararren dan balo wani shahararren mawaki sai ga mutane sun cincirin domin sauraron wannan waka amma alqur'ani bai da wurin zama a wurinka a cikin zuciyarka alqur'ani bai da wurin zama a cikin zuciyarki wace irin zuciya ce wannan ya ku yan uwa musulmi Allah ce mu saurara wurin sauraron mu yi shiru mu ba da saurare kuma mu yi aiki da abin da ke cikin Qur'ani sai mu samu tsira gobe kiyama ya ku yan uwa musulmi saboda haka ma salafu salih magabata na gari suke da suke riko da wannan alqur'anin tilawance da hardace da aiki ba su yi sakaci ba makarantar shi ba su yi sakaci ba a cikin karanta shi a cikin masallatai a cikin gidaje a wurin halqat halqoki halqoki da wani wannan suna karantar da 'ya'yansu da matansu sun tabbaka shi sai suka tsira sai suka samu rabota suka tsira a gida biyu duniyar lahira da haka su kasance su ne mako abun koyanmu waɗannan salafus salih katada ya ce ku raya zukatanku da wannan alƙur'anin sannan kuma ku raya gidajenku da shi shi ne shi alƙur'ani ku rinka karanta shi kuma ku rinka karanta shi a cikin gidajenku ya'ani alƙur'an abdullahi ɗan mas'ud ya ce allah ƙara masa yarda ya ce wannan zukatan da kuke gani kamar makaye ne ku shagaltar da su da karanta ƙur'ani bi ma'ana kan ku shagaltar da su da wani abu bi ma'ana kan ku zuba ma zukatan ku wani abu daban ba ƙur'ani ba kan ku harda waƙoƙi ko ku harda kiɗe-kiɗe ku zuba ma zukatan ku alƙur'ani ku yi aiki da alƙur'ani haka abdullahi ɗan mas'ud ya ce sannan kuma abdullahi ɗan umar allah ƙara masa yarda ce na hore ku da koyon ƙur'ani da koyar da shi kuma ku koyar da 'ya'yanku maza da mata fa innakum anhu tus'alun saboda za a tambaye ku akan wannan ƙur'anin kuma za a muka saka muku akan akan shi kai ya isa wa'azi ga wanda yake mai hankalka ba hamago ba ba mara hankali ba Abu Hurairah yake cewa Allah ƙara masa yarda lalle gidan da ake karanta alƙur'ani a ciki wannan gidan yana da yalwa bi ma'ana ko da mutanen talakawa ne ko gidan yana da bai da haɗi to Allah zai ba su yalwa zuciya ga alkhairi ya ta shiga a cikin gidan me ya kawo haka saboda karanta alkur'ani a cikin wannan gidajen sai Allah ya sanya ya ta zubo albarka ya ta malalo albarkoki a cikin wannan gidan da aka karanta qur'ani sannan kuma mala'iku za su na harama su yi ta halartawa su yi ta halartawa sannan kuma duk wasu kan galarun shaɗin za su bar gidansu wuta saboda mi dalilin karanta ƙur'ani ya koyi awa musulmi kuma gidan da ba a karanta alƙur'ani a cikin shi to zai yi ƙunci ya ƙuntata kuma zukatan 'yan gidan su ƙuntata duk kuɗinsu duk mulkinsu duk jin daɗinsu za a ba su ƙuncin zuciya za a ba su talaucin zuciya a sakamakon mi a sakamakon ba ƙur'ani a ciki duk zuciyar da ba ƙur'ani a ciki matalaucin zuciya ce wallahi matalauci zuciya ce duk zuciya da ba magana Allah a cikinta talakan talauci wannan kenan sannan kuma mala'iku za su ta su bar gidan saboda ba karanta qur'ani babu alheri ciki shedannu su samu wurin zama a cikin gidan da ba a karanta maganar Allah ba a karanta alqur'ani ya ku ƴan uwa musulmi na akan mu mai taka tsantsan iya matukar taka tsantsan kan mu kasance a cikin wanda manzan Allah ya kai ƙararsu wurin Allah ya kai ƙararsu ku riba diyar da manzan Allah ke tausayi a kal'ummar shi amma sai da ya kai ƙararsu wurin Allah ya ce wa ƙalar rasul manzan Allah ya ce ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun riki wannan alqur'anin abin kaurace ma ba sa koyon shi mataki na farko ba su san harufan ba ba su ya hada shi ba su ya karanta shi kuma mataki na biyu ba sa aiki da shi don yana cikin karuce mu Qur'ani rishin koyon shi baka iya ba kwata kwata harufan ba baka iya ba kwata kwata sannan kuma gashi a cikin gida sai yayi kura ba a dakowa a karanta lokaci zuwa lokaci ina tambaye ku da Allah aje kun karanta Qur'ani ayi kun karanta ba a cikin sallah ne ba fa ka dauko Qur'ani karanta ka karanta kin karanta sun karanta mun karanta ya ku yan uwa musulmi wai ba magana cikin sallah ba an san cikin sallah kullun kana karantawa a'a musamman ka ware lokaci kace wannan zan rinka karanta qur'ani ko da shahi dai ko aya biyu biyu ka ga yadda za rayu ka za ta albarka wallahi akwai wani jin daɗi da wani sirri a cikin karanta Qur'ani duk mai karanta Qur'ani zai gani ya sani makaranta Qur'ani sun san wani jin daɗi da wanda ba su karanta shi ba su da Allah ya ba su wata natsuwa da kwanciyar hankali ko ba su da komai sai gani su cikin nishaɗi da jin daɗi amma duk kuɗinka duk mulkinka kana cikin talauci da kunci idan kai watsi da Qur'ani ka bala Qur'ani ba haka sannan duk wanda ya kaurace mu Qur'ani baya koyan shi baya karanta shi baya aiki da shi to tun anan duniya Allah zai nuna mai sakamako kamun aje lahira ya koyawa musulmi Allah ce wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bijire mu ambatona ya bijire mu alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan donka Allah subhanahu ta'ala ce yana da rayuwa mai kunci ko da mai mulki ne ko da ya ci mai kyau ko da yana da gida mai kyau ko da yana da kaza yana da kuncin zuciya damuwa cikin zuciya ko da yaushe babu kwanciyar hankali wani hashiru yau mal kiyamati ama ranar tashin kiyama za mu tare da shi yana makahu sai ya lalaba ya lalaba ce ya ubangiji dan mika tare ne ina makahu alhali ina gani anan duniya Allah ce kala kazalika atatka ayatuna aya qur'aniya kina kamar haka ayoyin mu suka zo maka ana karanta maka qur'ani kai kunna o shegu ana karanta maka qur'ani ki kunna o shegu kamar ba da kai aka ba kamar ba da kai ake ba ka mai da qur'ani bayan bayan to yau kuma sai a makamtar da kai yadda ka makamcin qur'ani wannan abin da zai faru a gobe kiyama kenan tun nan duniya a saka cikin kunci cikin damuwa a gobe kiyama kuma ga abin da zai faru kenan mu tashi makarantun Qur'ani a cikin karatun Qur'ani da koyo shi da koyar da shi akwai albarka tana tattare da masu karanta shi koda ana ganin yanzu ba kowa bane su koda koda ba a ba su kima a wurin mutane a wurin Allah suna da daraja suna da kima wannan kenan sannan ƴan uwa musulmi muna cikin lokaci na hutu ko ko mun har shiga lokacin hutu na bakansu wata dama ce ga ƴaƴan kan mu kuskure mu bai ƴaƴan su yi ta wasan banza su yi nan su yi nan suna tare ga ai hido wani tsari na karatu na yin ‘ya'yanka maza da ‘ya'yanka mata ka kai su wannan wuni daga sahe zuwa mulki su dawo gida canza su yi ne a karantar da su alkur'ani a karantar da su ayoyin alkur'ani a karantar da su har saman za Allah a karantar da su tauhidi zaman wanda za a karantar da su sanan Allah sanan manzo Allah sira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wata dama ce wata dama ce kakkace ‘ya'yanka kaɗai karatun boko za su kuskure ne ba ƙaramin kuskure ba za ka iya kashe ma ‘ya'yanka kuɗi equal free bay miliyan ɗaya miliyoyi don su karanta ƙur'ani amma baka san mahimmancin don su karanta boko amma baka san mahimmancin ba su karanta alƙur'ani maganar Allah za ka yi kurhon baki akan ɗiyanka su yi boko ba ƙarshe ba su yi master m master day su yi digiri digirgir a ƙarshe sai sun ƙara digirgirin sai Allah ya kashe shi sai mi cikin kabari master za a tambaye ka master m master day za a tambaye ka koko digiri kinka za a tambaye ka ba shi ba za a tambaye ka fa za a tambaye ka man rabbuka man nabiyuka me kai me ka tsinana ka bi Allah ka kiyaye da kuke Allah ba wancan za a tambaye ka ba wallahi ba shi za a tambaye ka ba wannan ya tayi a banza ba abin da ka tsinana za ka gane kuranka kuma Allah sai ya tambaye mu dangane da mu da kanmu akan karanta Qur'ani akan kuma tarbiyya ayyam mun tarbiyyan su sai su ko ba su tarbiyyan su ba wani bawan Allah ke bada labari a zandar ashir malam bala garin malam ɗaya daga cikin ɗaliban shi mata sai ya gane su sun to za su lakwal sai gane ya saba ganin ta makaranta da hijabi sai ce ina hijabinki sai ce a ai an sun ta makaranta ikon kin kirista ne ake sa su wa'in sun ta ba a bar su sa hijabi ku ji wannan kaskanci da Allah abin takaici abin kuka musulmi wani zai daukan dan shekai makarantar kirista wai saboda an iya faransai an iya ingilishi kuma in za a shiga sai an ce su cire hijabi saboda su ba su san muhimmanci ina ruwansa da hijabi kuma kai musulmi a matsayin kai musulmi za ka ɗauki ɗanka ka kai makarantar kirista wai dan an iya boko dan an iya faransai duniya kake nema ka san muhimmancin karatun ɗanka na addini ina tarbiyya da ya gaya ma uban ya ce ya an kai haka ya ce ai kaza kaza ai can an hanyar faransai sai mal ashir ya ce ka ɗauko ɗiyanka da ɗiyan mu zo wanda suke karanta larabcin da bokon a gawa za su tsere a gani wallahi kun san da cewa wanda suke hadawa da bokon da addinin sun yi wanda ma boko kaɗai ne samun wayan alakwal ku tambi musa ku ji inda za su za su mai da niyya saboda mi saboda albarka alqur'ani an musulmi in muna farka mu farka in muna tashi mu tashi qur'ani ya zama yanzu an bar shi baya baya baya da kima baya da daraja a matsayin mu na musulmi maganar Allah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين واصلح ائمتنا ولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين قوم الى صلاتكم يرحمكم الله